الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى شر روا بركة مدى وانا اللوكة من البركة أيو رانا تلهدي كو يو لهدي نبا لهدي قوم شاهدوا قوة رمضان hijiriya 1447 wanda ta yi kirgin kuma 24 ne ga watan march 2024 muna cikin wannan masallaci na al'afat wannan kuma shine majalisinmu na goma sha hudu a tafsiri shine majalisi na goma sha hudu muna nan cikin masallacin al'afat cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke cikin suratul bakara jiya mun fara aya ta 204 wanda insha Allah ba mu ce komai akan ta sosai ba mu dan fara bayani kadan za mu sake maimaita wayannan ayoyi din 204 da 5 da kuma zuwa 206 insha Allah cikin suratul baqara na'am Allah yake cewa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Allah subhanahu wataala yake cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda zakin bakinsa zai ke daukar hankalinka fil hayatid dunya a rayuwa ta duniya abin da ya shafi duniya zai ta maka zakin baki ya nuna cewa kai shi masoyinka ne ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana zaune da sahabbanka wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi yana shaidawa Allah ya rantsi cewa abin da ya fada a bakin sannan shine ma fi qalbihi shine ma a cikin zuciyarsa wa huwa aladul hisab amma ya kai makura ya kware wajen musu da jayayya bayan ya bar gurinka dan ya musanta ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce ta munafukai sifa ce ta mutanen banza idan suka je wajen mutanen kirki dan su yaudare su shi yasa Allah yake ƙara faɗan sifansa wa idza tawalla fil ardi da zai tafi a bayan ƙasa sifansa liyufsi da fiha za ka gaina yin ɓarna a cikinta wa yuhlikal harta wa nasla yana lalata ‘ya'yan itace da tsirrai wa nasla da dabbobi wallahu la yuhibbul fasad ubangiji mu ba ya son fasadi wanda ana gaya mana sifan wannan mutumin ne ana gaya mana sifan irin waɗannan mutanen ne wa idza qila lahu da zaka gano makircin su da za ka gano kutun gwilarsu ka gano tsiyarsu sai ka kira su ka ce musu ittaqillaha ku ji tsoron Allah akhadathul izzatu bil ithmi sai ka ga girman kai da marin baya ya kama su to irin wayannan fa hasbuhu jahannam makomar su wutar jahannama wala bi'sal mihadu tir da wannan makoma din ga irin wayannan mutane din jiya mun fara tattaunawa muka ce wayannan munanan sifofi ne wanda har musulmai wasu sun fada cikin irin waɗannan sifofi ɗin mutum ne yujibu qawluhu fil hayatid duniya. ya iya shirya magana ya iya tsara ƙarya ya iya shirya yaudara fil hayatid duniya. in dai zancen duniya ne in yazo yana magana dole ka sallama masa dole ka san yana magana mai kyau amma kuma ƙarya yake wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi irin waɗannan mutanen za su shaida wa Allah za su saka Allah a ciki a nan gurin ana nufin duk wani abu da ka sani da zai karfafa maganarsu ka tabbatar gaskiya ce wasu ma sai sun hada baki da wasu an kira su kai ba a yi haka ba ka gane ba da kai muka shirya da za mu yi ba mun taimaki shugaban ko ba mu taimake shi ba wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi sai sun nemi duk wani abu da su shaida in ma ta rantsuwa da Allah ne da zai tabbatar da abin da suke faɗa a bakin su shine ma a zuciya amma wa huwa aladul hisab mai musu ne da hayaniya iya na ƙarshe duk sifofin mutumin banza in aka samu sabani da su sai sun fito idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan wa idza khasama fajara idan ma da za a samu wani rashin fahimta da shi sai ya yi ashar ya zagi kowa a wurin wannan sifa ne na mutanen banza wai za ta walla sa'afil ardi da ya bar gurinka kuma yana barin gurinka duk maganar da ya faɗa ta ƙarya ne ya nuna yana so zai taimake ka amma daga ya bar gurinka sa'afil ardi sai ka ga ai yusari'u fil ardi yana gaggawa li yufsida fiha dan yayi barna domin kalmar sa'ayu tana zuwa bi ma'anar isra sauri na nufin magana kuma tana zuwa ga ma'anar tafiya normal tafiya ma'anar wajen al-isra'u fil ardi zai yi gaggawa a cikin ƙasa liyufsida fiha dan yayi barna a cikin ta wa yuhlika al-hartha wan nasla sanadiyan barnarsa in tayi katutu har ubangiji ma ya halakar da dabbobi da kuma tsirrai ta hanyar ba za a saukar da ruwan sama wannan ɗaya daga cikin fiskokin fassarar ta kenan wasu ka ce a'a da kansu ne suke halakar da dabbobi da tsirrai ba su barna ba za su in barnansu ta yi kakage ta yi katutu suka shiga jikin shugaba har gurup suke da su muna so mu lalata yanki kaza bari mu kirkiro musu 'yan bandit bari mu kirkiro gurin noman da suke su dena kiwon da suke yi kai ka dauka wannan ayar ta sauko kan shaƙiyan da suke bayan irin wayannan abubuwan ne wa yuhlikal harta wan nasla a hana ku shuka a hana ku kiwo haka fassaran take wallahu la yuhibbul fasad Allah kuma baya son barna to kenan la yuhibbul mufsidin masu in dai baya son barnan to masu barnan ma baya son su wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi da zaka ce masa yaji tsoron Allah girman kai da da marin baya haka suke fassarawa al-izzatu bil ithmi sai marin baya kalma ce ta Hausa mai kyau bakanwar kalma fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe shi wala bisal mihad mummunar makoma ce tun daga duniya za a samu irin wannan to Allah subhanahu wataala yana bada labari Allah yana sane wa yushrillaha ala ma fi qalbihi idan yazo yin magana zaka dauka magana ce mai amfani yana karfafa ta amma ƙarya yake da ku gaskiya ne da abin da suke faɗa ya yi daidai da aikinsu kamar yadda halin mumine waɗanda ba munafukai ba wannan ayoyin kai kace suna magana ne game da shugabanni musamman shugabanni na najeriya wallahi akwai shugabannin da muna musu zaton alkhairi lokacin da suke kamfen lokacin da suke neman kujerar da yadda aka san nagartarsu kafin su hau kujerar da yadda aka san su da mutunci wani za a ce maka ba a san shi da giya ba ba a san shi da mata ba ba a san shi da cin mutuncin mutane ba ba a san shi da walakanci ba amma ya hau kujeran kuma ya juya mutane baya wani ana ce masa shi mai gaskiya ne in ana maganar masu gaskiya a ƙasar a kirga mutum biyar dole sai ya fito cikin biyar ɗin nan in ma bai fito na farko farko ba amma ya zo kan kujera ka nemi me yayi ka rasa wasu ana musu zaton alkhairi in ya tafi abuja waya an canja abokanai an canja jama'a an canja in ya zo garinku sai a ɓoye zai shigo garinku duk me yake haifar da irin waɗannan shine yana da waɗanda suke da zaƙin baki a ƙarƙashinsu su zo su yi ta musu ƙarerayi su hana na ƙasa ya isa sama su hana saƙon sama ya iso ƙasa duk shugaban da aka jarabce shi da irin waɗannan mutanen to ya zama kwandem ba shi da amfani lahirarsa ba za ta yi kyau ba kuma duniyarsa za ta zai rayu cikin kunci zai gama mulkin zai shiga cikin kunci zai shi tafiya cikin kunci shi yasa zaman lafiyar shugaba shine kar yadda zama akwai shamaki kar ka yadda wannan abin da ake ta faɗa ɗin me ake kiransu eh ba protocol ba the cabinet cabinet din nan akwai wani suna da kuke kuke ba su cabals wannan cabals din bari ku ji mai malamai suka fada imam sa'idi yake cewa fa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya din dalilun ala anna al-aqwala allati tasduru min al-afkas maganganu da suke zuwa daga mutane wayanda suke gaban ka kai shugaba laysat dalilan ala sidqin wala kadhibin karka yadda ka bals ɗinka entourage wayanda suke gefenka abokanan shawarinka sk ɗinka karka yadda maganar su ta zama yankan wuka karka gaskata su karka karyata su wala bar wala wala fuju hatta yujadu al-amalu al-musaddaq laha ko mutumin banza ko na kirki karka yadda ka dauki magana sai ka nemi abin da yake gaskata maka cewa wayannan da suke karkashi na gaskiya suke fada sannan ke nuna mana wayanda za su taimake ka aiki ya zama da sai ka yi zabe sai ka tace ka gane mai gaskiya da marar gaskiya sai an tantance kuma fakar ku manta yanzu yana abubuwan da nake fada ko a constitution duka haka suke baka isa ka dan SA ba sai ka tura shi screening SSS baka isa ka nada commissioner ba sai ya bi screening SSS sai an bi dabi'unsa har primary sa sai an je tukunna primary certificate da gaske ne ina file din sa duk fo'in nan suna nan cikin kaidodi din sannan sai ya biyo hannun yan majalisu ko na jiha ko na tarayya in minista ne sai sun yi aikinsu ba wanda zai biya musu bukatuwa ake so su yi sikirinin kamar yadda haka yake faruwa ba wanda zai yi wa ƙasa aiki inda zai taɓa mutuncinsu din nagartansa sai sun ci mutuncinsa sai sun yadda za a yi to shugaba daga nan ka shiga masifa da bala'i idan shugaba ya zama da akwai communication gap tsakaninsa da inda yake so saƙoninsu isa ko kuma daga saƙon da zai bayar daga sama zuwa ƙasa to wannan shugaban ya samu jarrabawa ya samu jarrabawa shi sa waɗanda suka fi zaƙin baki su ne suke duk abin da za su yi su ga sun shiga jikin shugaba shugaban ƙasa ne gwamna ne wane ne wane ne wasu labaru da aka yi ta bayarwa a can baya daga mutum ya zo yana so ya ga shugaban ƙasa in aka san menene manya-manyan abin da zai zo da shi ana samu sai ka faɗa da me za ka zo mene agenda mene ne topic of discussion ana yin wannan shikenan aka yi blocking ɗinka ba za ka sake ganinsa ba ba za ka sake ganinsa ba yanzu akwai yadda na sani sun yi rubutu proposal na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku wannan bawan allah a wani babban mai mulki ne an miƙa masa da ɗaya an miƙa masa na biyu an miƙa masa na uku ashe ko guda ɗaya bai isa ba ya tafi ya nema da kansa ya nemi audience ya gana da shi don ya karanta masa da hannunsa kuma farkon hawansa shugaban ƙasa structure ce da tsari ya za a yi irin wayannan kabals ɗin da lalatattun da ake fi da ƙur'ani nan yake gaya mana su zo su yi ta rantsuwa suna blocking masu so su a yi gyara a ƙasa wa huwa aladdul hisab wallahi ya ce babu irin bin da bai yi ba kuma kafin aje sai da aka ce an baka dama an baka kofa an yi kaza an yi kaza babba ne a ƙasar nan kuma darik yake mana wannan magana din kwanaki ya shigo garin nan ko ba haka bane kai kana ciki kwanaki ya shigo da garin anan angle din muka zauna da shi babba ne a ƙasar nan Dr. Bugaje ko sai na faɗa ne abin nan sosai amma tun mutumin kirkin da ake gaina da wani abu da za a amfana shi a ƙasa sai a yi blocking ɗinsa sai a hana shi haka kuma wani minista na gaina ta faɗa kwanan nan yana ta faɗa yana cewa irin manyan matsalolin da suka yi ta samu shine waɗanda suke da aminci an hana su su je su faɗi abin da shugaban ƙasa zai gyara har ya tafi to kusan a haka za a yi ta tafiya duk gwamna ne shugaban kasa ne mai mulki ne mai kaza mai kaza mai kaza abinda zai ta faruwa kenan inda za a yi ta blocking cikin manyan abubuwan da suka faru da malam aminu daurawa shine wannan abun wannan abun ɗazu na gaina ta irin wannan bayanin yake cewa sai suka gane gwamna abba mutumin kirki ne maganar da Bernard Bello yabo yayi yace mun san ma- ab- gwam- gwam- his excellency abba mutumin kirki ne bawan Allah ne ba mu san shi da matsala ba malam abin daura kuma dama sai ka sai ka faɗa ka taba gani malam abin daura ya kafa sufi ya kafa wannan abu yana raddi yana zagin mutane yana kaza yana kaza ka san shi da wannan hayani baka san shi da irin wannan ba to amma kuma ce mutumin kirki da mutumin kirki sun samu matsala malami da rada nake gani yake magana kamar wannan ayar yake fasarawa yake cewa da ni da mai girma gwamna sai muka gane cewa communication gap ne matsalar mu matsalar kuma intermediate intermediate din nan wannan tsakanin yace idan ka je ka ce gwamna mutumin kirki ne su sai je su ce gwamna an ce ya ce maka mutumin banza ne idan gwamnan ya danna zuciyarsa ya ce a ai na san wane ba shi da matsala yana da kaza in sanda sai su ce makiyinka ne fa mutumin nan ba so yake kai aikin kwarai ba amma in ka samu na kirki in na kirki ne a tsakani da kuskure zai sa ka zagi gwamna ko ka zagi kaza ka ce ai ba shi da mutunci ai bai da kaza to in ya je sai ya ce your excellency wane fa yana kaunar ka yana kaunar ka sai ya duba alkhairanka a jikinsa don kuskure ɗaya da yayi inda gwamnan zai faɗi wata magana ce ai wane wane yana takura mana wane abubuwan su kaza in wannan in mutumin kirki ne in ya dawo ba so yake ya bata ba in ya dawo cewa zai yi ka rike gwamnan nan fa ka rike shi gaskiya so yake a samu ci gaba ba zai yadda ya zo ya faɗi munafurci da kaza ba shi kuma wannan wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi su kuma rantsewa za su su ce wallahi wani bata maka gwamnatin ka zai yi bata maka tafiya zai yi kuma dan moromoron su ne za su yi haka a kowa ka- a kowa a rayuwarsa yi kokari ya saka wannan ka san suwa ne ne kake tattaunawa da su suwa suke baka shawari shin mutane suna zama su gaya maka gaskiya ko da tana da daci your excellency ba haka ya dace ba zai taba maka girmanka zai taba maka mutuncinka your excellency a wajen neman girmanka da kimarka shine al'umma ka kirkiro musu abu kala kaza abu iri kaza ka ke musu iri kaza your excellency in ka nada kaza a samu strong committee waɗanda ba za a zo a yi hayaniya ba yanzu kwanaki ba rabon shinkafa aka yi ba kwano uku kwano uku uku aka tada mutane daga nan wasu har ina har kofar sarki har kofar sarki dattijo me yake haifar da irin wayannan shine wayanda suke tsakani wasu wasu kwano uku fa akwai dattijon wallahi wallahi na sani kwano biyar ne dattijo fa limamin juma'a amma aka ce kwano biyar din su raba haka ne ko ba haka bane malam kana gurin malam gashi dan yana gurin yana cikin masu rabo sai da ya sawu uku dattijo ya gama sawu uku sa zuwa kofar sarki aka dau kwano biyu ko kwano biyu aka bashi don girman Allah in masu ba da shawarin yadda za a raba da dai aka yi haka za a dace a yi da ka ɗauki mutum 500 ka ba su kwano bibbiyu bibbiyu bibbiyu gara ka ɗauki mutum 20 ka ba su buhu bibbiyu haka ya dace haka ya dace kar a mayar da mu 'yan tsakin da ake fada wai watsa mana ake yi an yi na maganar taliya kwaya ɗaya akan ƙuri'a ta wuce saboda masu zaben su ba mahaukata ne taliya kwaya ɗaya ka sayar da shekara hudunka 4 years taliyan 650 a ta yi tsadan makenan mace a bata taliya ta je ta yi ƙuri'a ta zaɓi ƙuri'a ta zaɓi annoba ta yi shekara hudu tana cikin annoba wannan wani irin abu ne kuma kullum ana samun wawaye kuma a zama su za su ke juya mai mulki suke blokin ɗinsa da mutanen kirki shi sa duk wanda Allah azuta shi da mutanen kirki kuma mutanen kirkin nan kuma wallahi mun san akwai su waɗanda suna daurewa su ce ba haka za a yi baiwa excellency ga yadda ya dace a yi in yana kaunar success a rayuwarsa su zai yi ta mannewa ya yi ta jansu duk wanda zai daure ya ce maka ba haka ba ne wallahi masoyinka ne yanzu ni- addu'a ma kowa yake yi ina a rayuwa ta zan samu waɗanda in na yi abu za su zo su takura min su gaya min su ce ba haka ba wani fa har bugan kirje ke wai ba shi da mafaɗi wai ba wanda yake tankwasa shi ka zama banza ba mai tankwasa ka babu wanda ka a cikin jama'ar ka babu wanda kake da shi wanda in yazo ya ce bari zaka bari kana alfahari da shi ka ce ba wanda kai abun alfahari ne ba ma wanda sai juya ka ba ma fata rayuwar mu ta zama haka rashin mafadi fa kenan shine wanda bahaushe ke cewa rashin mafadi duk girman mulkin mutum zaman lafiyarsa shine akwai waɗanda za su iya zuwa su tsaya a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wahayi yake yi ba ba Allah ne yake masa wahayi ba amma sayyidina Umar zai zo ya tsaya sayyidina Abubakar zai tsaya ce ya rasulullah gafa haka haka ya dace karfa ayi kuma Allah ya ce wa shawirkum fil amri kar ka tsallake su sai ka nemi shawaran su al'amari kuma su tsaya kan ra'ayinsu kuma annabi ya fahimta kuma ya haƙura ya bi nasa ya bi nasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi akwai wanda suke zuwa su tsaya masa akai sai na abubakar cewa yayi in kun gana kauce ku tsaye da ni ku miƙar da ni koda da takwabi ne kenan yana son ya samu masu tankwara shi yana neman masu tankwara shi amma ce kai kowa kafi karfinsa ba wanda zai iya kuma kana alfahari da shi da haka kuma waɗannan mutanen su ne za su ƙara maka girman kai kullum kana shugaba kullum gulma za a kawo maka kullum cin mutuncin mutane za a kawo maka babu na kirki banda waɗannan kuma kana tsammanin za ka samu success za ka iya takawa za ka iya abin da ka ga dama amma shekara hudu ne in ka yi sa'a ka ƙara wata hudu in ka ƙara hudu ka tafi kana da 'ya'ya ai kuna da family ai wannan ita ce maganar gaskiya to da ka zaman lafiyar mutum mutanen kirki su zo gabansa karka bari shi yasa wasu shugabannin duk da suna da duk da suna da masu ba su shawari nagartattu amma ba sa gamsuwa a wani abu bayan sun gama me yasa tukunna ake cewa abin nan akwai referendum a wasu abubuwa na gwamnati a gwamnatance akwai referendum ba wanda in an tashi yanke wani abu wani lokaci ba za a yanke ba sai an zo ina sai an zo cikin masis sai an zo an ji ra'ayin talakawa saboda wasu za su iya misleading ɗinka a kan buƙatuwansu shi ne abinda akwai public opinion public hearings ko ba haka ba ne kafin a zartar da ita don a nuna maka ƙwaƙwalwar waɗanda suke gurinka kaɗai ba dole a ce su yanzu yanzu wani za ka samu fahimka ce ka ƙirga kabals ɗinsa waɗanda in ba su suka yi magana ba baya ji wala in za ka ƙirga ba za ka goma ba ba za su bi goma ba yanzu misali kamar najeriya mutum miliyan 200 a ce mutum goma ne kaɗai suke juya ta kana ga za a yi abin arziki duk waɗanda suke ƙasan da za su zo an yi blokin ɗinsu wallahi akwai gwamnan da ya yi sawu-sawu aka ce masa wai kai shi ne damuwarka iya kace wala ka ba haƙura ka koma karka sake zuwa ka zama ya fi maka zaman lafiya yana so ya gana da shugaban ƙasa duk wanda zai zo akwai waɗanda suke blocking to waɗannan su ne sifofin da aka faɗa wa huwa aladdul hisab suna da zaƙin baki suna da hayaniya kuma su suke su suke abin da suka ga dama Allah ka gyara mana kasar mu kama da tawfiki fa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ismi da zaka ce ji tsoron Allah kuke bawa shugabanni shawari na gari ake ba da ƙofa kowa yake isa wani shugaban na faɗa muku kan na tsallake kan na tsallake gaba wani shugaban wallahi bayan ya nemi shawari baya kuma sai ya bubbuga waya zai tuna wani a can me zaka ce akan kaza me zaka ce akan kaza a cikin gwamnoni mu gombe akwai gwamnati da har har dan acaba yana buga waya har dan acaba cikin gwamnoni mu na gombe ya san wani dan acaba ne sun taba alaka yana da numban sa haka kawai zai buga masa waya wallahi tambaye shi shi ma daga ƙarshe aka zo aka yi blocking ya daina shi ma ya daina kwarai kuwa shi ma ya daina zara ka shugaba ka tsare kanka daga mutane baka da alaƙa da su baka da kaza baka da kaza daga nan ka samu matsala duniya ce za a yi za ta ƙari kwanan nan ne za ta yi ta tafi za a yi ta tafi ina abacha ina umar musa yar aduwa ina murtala wanda ni in na tashi ba da misali ba na ma so an kira matattu din ina janar ibrahim da ba su baban gida akwai wanda ya isa ya sake irin mulkinsa ya rasu yana nan amma ina yake ina abdulsalam ina ina obasanjo sai da ya mayar da sanatoci da ministoci yan aikansa amma ina yake yana nan to kai ma za ka zama kana nan ka gama tsiyarka ko a tsaya a yi abu mai kyau ko haka za a yi tafiya yadda za ka cuci talakawa za ka mutu su ma za su mutu ba bari su aisa dawama cikin wannan cutar ba idan ba yi sa'a ba kuma za ka samu mummunan jarrabawa ka gama tsiyarka Allah ya kawo mutumin kirki kuma ya yi abin da ake bukata kuma kana raye kana gani shi yasa malam yake cewa dole shugaba yake yin jarrabawa ga waɗanda suke gefensa duk yadda da kai da su duk yadda da kai da su dole kake jarrabawa anyawa ne ta bangare kaza yana ban shawari iri ɗaya mai kyau kuwa nemo wasu bayan kayi wancan ƙara samun wasu su baka wani shawari ƙara wani gurup su baka ƙara wani gurup su baka tafi wajen matan kama annabi sallallahu alaihi wasallam da wata masifa ta kusa ta halakar da musulmai gaba daya wace ce ta tserar da su matarsa yace jama'a za su halaka tace a'a kai yanzu ga decision ɗinka ga decision ɗinsu ni kuma ga nawa ba ka ce su yi ba ba su yi ba ka ce su yi ranka ya ɓaci in aka tafi haka al'umma ta halaka kai ka koma je ka yanka hadayanka ka yi aski ka ga amsan da za a samu annabi kawai ya koma ya ce a yanka ina nawa ku zo ka yanka min aka yanka ana yanka na annabi sai wani ya rasu ni ma a yanka min ni ma a yanka min mace ba ta tsayarar da duniya ba kana shugaban kana sa matarka a cikin abin nan decision makers ɗinka familinka akwai wani abu mai hatsari da in ka gama yankewa da parliament da jama'arka da cabinet da waye sunansu cabals ko da su ka gama fitar da wani abu da kake ga kakarkata a kansa familinka suna da haƙƙi ka dawo cikin familinka ka tattauna to ga abin da muka karkata ku me ra'ayinku a a your excellency abin da muke ji a kunne kabals ɗinka ba sa ji to na baku assignment a matsayinku na familin gidana don Allah ku fantsama gari cikin hikin kimu imam malik haka yake yi imam malik yana majalisin karatunsa ya ce ku je gari ku ji me ake faɗa a kanmu abin da aka faɗa a kanmu muka san kuskure ne mu gyara abin da aka mana mummunan fahimta mu gyara wa mutane fahimtansu kai me yasa ba za ka yi haka ba shugaba ka kira na kasan ka ce wane don Allah yau ina son ganin ka kai da wane da wane ku zo akwai matsala kaza ku ban shawari ina malamai na kira ku ne ku gaya min gaskiya kar ku duba ni me na karkata gaskiya nake so ku gaya min na'am alaramma mu je aya ta gaba wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga amradati Allah
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
sai ubangiji ya dawo ta gaba kuma tunda an yi wa minan nasu mai yujibu ka kauluhu akwai mutanen da suke zancen su yake burge ka su ha'in sun zo su ha'ince ka annabi fa ake fada in kuwa annabi ake gaya wa haka ina ga wani shugaban kasa ina ga wani gwamna ina ga wani kaza ina yan kuci ku ba mu wanan kasa kasa haka ina ga su to sai aka dawo mutanen kirki wa minan nasu man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai mutanen da suke sai da kansu shira bi ma'ana bai ishtira akwai ishtira akwai shira ko wa minan nasu man yashri nafsahu ay yabi'u nafsahu ibtiga'a mardatillah dan neman yardar Allah mafulu li ajalihi zai sai da rayuwarsa dan neman yardar Allah wallahu rahum bil ibad Allah mai rangwame ne game da bayi irin waɗannan mutane sune wanda suke bada rayuwarsu su ba sacrifice su bada rayuwarsu kawai dan al'umma dan aji dadi koda su zan sha wahala malamai masu karantarwa masu jihadi wasu philanthropist ɗin Allah ya ba su dukiya kawai suna neman Allah min almu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alaihi ko minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kuma baddalu tabdila sun ba da kansu kawai a aikin Allah wasu shugabannin abun mamaki sai kaga mutum ba musulmi ba ba shi ma da addini amma ka samu yana da dukiyar da yake cewa wannan ya sadaukar da ita mutanensa su ji daɗi yayi ta shiga yana yi kai kuma kana musulmi wanda musuluncin kai ce ka yi adalci musuluncin kai ce ka taimaki al'umma ka hau mulki da ka tara kuɗi wannan mulkin ne baka kuɗin amma kuɗin daga kai sai waɗanda kake so waminan nasu man yashiri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa'annan sune wanda Allah ya musu tawfiki wanda suka sai da kawunan su suka mika ta wajen neman yardar Allah wajen yi wa addini hidima wajen yi wa al'umma hidima likitoci a asibiti in kana so zaka je kai wani course da ya fi shi sauki a shekara uku ka gama shi ko amma sai ka ce a bari in yi medicine medicine din akwai hatsarurruka da yawa a ciki cikin hatsarurrukan su ka je yi wa mutum magani ka dauki cutan samma kai ka zo kula da shi ka dauki cutan corona likitocin nawa suka mutu a corona sun sai da kawunan su wasu gwamnoni wala ba dan ba dan kudi ba dan kudin da suke ba dan abin da Allah ba su rufin asiri in dai dan wani abu za su samu wala ba za su nemi ba za su nemi aikin ba to sai kai mamaki kuma sai su je kujerar kuma sai su canja kudin da kake akwai fa wanda zai zo ya fi ma gwamnatin kudi in dai me za a samu a treasury ya fi ta kudi amma sai zo kudan kudin da ke shigo masa kuma sai ya haukatar da shi sai ya hana shi abin arziki me za ka yi da shi me za ka yi da shi baka ba da kanka ba sahabbai ba da kansu suke sun rasa dukiyarsu sun rasa yanzu ina suke ba ga shana ambatonsu da alkhairi ba to in baka yi ba za a ambace ka da sharri a kira ka a ce Allah ya tsine masa ba na tsinin bane fa amma in kai hakan za a maka din in kai haka za a maka a ce sanadiyanka aka kawo kaza sanadiyanka wahala kaza sanadiyanka wahala kaza na'am alaramma ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fi silmi kaffatan udkhulu fi silmi ku shiga musulunci kaffatan ai fi jama- jami'i shara'i din dukkan abu na shari'a na addini ku miƙa wuya a cikin sa wala tatruku min shay'an kar ku bar komai duk abin da musulunci ya faɗa ana so ka rike shi 100 bisa 100 ne wa Allah ya kunu bi bani takada ilahahu hawa kar ya zama kada cikin waɗanda son zuciyarka tafi umarnin ubangiji in wafaqa al-amr al-mashru hawahu fa'alahu duk sanda son zuciyarka yayi daidai da shari'a ka aikata shi wa in khalafahu tarakahu duk sanda shari'a ta faɗi abu kaga ba shine a son zuciyarka ba to ka bar son zuciyarka ka bi na shari'a wannan shine ad-dukhul fi silmi kaffa bal al-wajib an yakuna al-hawa tab'an lid-din wajibi shine son zuciyanka ya zama yana bin addini ne ba abin da zuciyarka ta raya in ya saba addini ka bi son zuciya ka watsar da addini ba wani fa'ala kullama yaqdiru alai duk abin da kake da iko ka aikata wala tattabi'u khutuwati shaytan sai Allah ya ce karfa ku bi hanyoyin shaytani ai imalu at-ta'at wajtanibu ma ya'murukum bihi shaytan ku aikata biyayya ga ubangiji ku nisanci abin da shaytan yake umartan ku da shi kun san kuma inda ma ya amurkun bisu'i wal fahsha'i wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shi shedan yana umartan ku ne da barna da mummuna da alfasha da kuma kuke fada akan ubangiji abinda baku sani ba haka kawai kuke wa Allah ƙarya mun fada kuma a tattauna na baya sifofi na shedan yadda yake halakar da mutane inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id shi kiran mutane yake ya dora su hanyar da za su shiga wuta innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan makiyi ne mabayyani a gare ku fa in zalaltum to yanzu an ce ku shiga musulunci gaba daya fa in zalaltum in kuka zame zalaltum zamewa kaga ba haushe ko in kuka zame ay miltum an dukhul fi jami'ihi kuka kasa shiga musuluncin jami'an da aka fada kafatan dinnan saboda dan adam ne ai kai ko ba za ka iya bauta Allah ɗari bisa ɗari ba dole za ka ɗan samu zamiya da sauransu wani kuma zamiyar sai tafi biyayya ne min ba adi ma ja arkumul bayyanan bayan ga dalilai sun zo muku dalla dalla ta biyayya ga Allah sai kuka zame fa'alamu ku sani annallaha azizun hakim Allah mabwaye ne ba ku isa ku kubuce wa ubangiji ba hakimin kuma mai hikima ne a abin da Allah zai aikata imamu sa'id yake cewa walamma kana al-abdu la budda an yaqa amin mukhalalun wa zalal ganin cewa shi dan adam an an umarce shi ya shiga musulunci gaba daya yayi al'aiki gaba daya yayi kaza gaba daya to amma shi dan adam dama mai kuskure ne kasancewar dan adam dole a samu zamiya da kuskure tattare da shi shine sai Allah yake cewa fa in zallatum to da za a samu kuskuren a abinda aka umarta aka ce ayi din min ba'di ma ja'akum bayyinat bayan um Allah ya muku umarni ya nuna muku ga yadda za a yi din fa'alamu ku sani annallaha azizun hakim sai Allah ya kawo wa'id ya kawo gargadi da tsoratarwa wanda in ka idan baka bar zamiya ba to Allah ubangiji mai karfi ne ya kama ka mai iko ne ga wanda suka saba masa da karfinsa ya dau mataki akan ka Allah ka ba mu ikon biyayya game da abin da aka faɗa to sai aya ta gaba wanda ita ce za ta ci mana lokaci shi yasa nake ta sauri mu iso kuma ina so mu kammala ta a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala hal yanzuruna wannan hal istifham ne alladhi yufidu nafi istifham ne amma yana fa'idantar da korewa ai ma yantaziruna haula'i illa ayyatihumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika su kafiran nan ba abin da suke jira me yasa ba za su ga musulunci ba me yasa ba za su karba ba me yasa ba za su yi kaza ba ba abin da suke jira illa ayyatihumullahu fi dhulalin sai dai lokacin da ubangiji zai zo musu fi dhulalin wannan fi bi ma'ana ma'a karka fassara ta zarfiyya in ka fassara zarfiyya zaka wargaza wata aqida taka ta ahlus sunna zaka taba sifa ta ubangiji zaka nakasta ubangiji hal yanzuruna ba abin da suke jira illa an ya'ti yahumullahu face ubangiji ya zo musu fi zulalin ai ma'a zulalin tare da inuwa min alghamami ta gajimare wannan gajimare din zai zo fari bai haske wal mala'ikatu wal mala'ikatu sannan kuma da mala'iku wannan duka za su zo mala'ikatu nan fa'il ne ita ma Allahu nan fa'il ne Ubangiji zai zo fi zulalin ai ma'a zulalin musahiban idan ka ce fi zulalin kamar Ubangiji yana kwacibe da halittansa ya gwamutsu da halittansa wadda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira amma musahiban ma'a kenan tare da inuwa ta gajimare wal mala'ikatu su ma mala'iku za su zo nan yana tuna mana ubangiji zai zo menene zuwa din yaushe ne zuwa din ranar tashin alkiyama me za a yi faslul qada bainal awwalin wal akhirin anan ne za a yi hukunci za a yi abin nan hisabi tsakanin duniya gaba daya tun daga mutanen farko har mutanen karshe za a musu hisabi wa qudiya al-amr a lokacin kuma an gama an gama hukunci kenan waɗanda ba su yi imani ba an rufe kofa wa ila Allah turja al-umur lalle al'amari duka zuwa ga ubangiji yake komawa wannan ayar ba za ta fito a gane fassararta da kyau ba sai mun koma mun yi bayanin yadda ceto yake ceto yake gaba daya mun ce da abu da mun ce da su shigo ta nan gurin malam nan zai zo dokta dokta nan gurin zai zo dokta nan zaka zo idan ba mu yi bayanin ceto ba mu yi bayanin yadda ceto yake gaba ɗaya ba tafsirin ayar ba zai fito yadda muke so sosai ba amma insha Allah bari mu gani cikin minti goma zuwa minti sha biyar la'alla za mu fito da ma'anar aya ɗin ban sani ba kuma ko kuna ga minti sha biyar ɗin za mu shiga wani karatu maimakon mu yi mu bari gobe mu samu bayani cikakke akan wannan aya ɗin menene ra'ayinku zai fi ko ta da in mun shiga na san za mu yi ta gudu to a takaice dai hal yanzuru na illa an ya'tiyahumullah nan gurin itiyanullahi tabaaraka wata'ala wannan akida ce ta ahli sunna da irin sifan da zai zo hal yanzuru na illa ya'tiyahumullah fi zulalin fi din nan mun ce ba zarfiya bace zaka fassara ta ma'ani saboda zai nakasta ubangiji in ka dauke ta zarfiya fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru kwatankwacin aya irin wannan shine kalla idza dukatil ardi idza dukatil ardu dakkan dakkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga nan aka ce waja'a rabbuka zamu ga tafsirin ash'arawa yadda suka fassara aya din da yadda suka yi ta'awili da yadda suka kauce mazhaba ta ahlus sunna akai insha Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa yau muna da babban bago da zai ziyarci wannan guri mai albarka malam na yi ta ƙoƙari ni na riga shi ta amma sai min wani wayo yau sati guda yau lahadi ne ko lahadi ne muka yi zakka da wakafi ko yau lahadi ne muka yi zakka da wakafi sai na yi sa'a na zauna kusa da malam ina zama kusa da shi sai ce insha Allah muna nan tafi ziyara na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce to ai ma muna shiri to jiya kuma sai ga wayan Alhaji Rilwanu yace min to ai har sai to daga sun shirya ina ga a list din mu muna da itinerary da zamu fita mu mu ne muka shirya za mu ziyarci malam duk da cewa yau mun ziyarci umina hawa din da safe mun ziyarta da safe to na daren kuma akwai lokacin da muka sa to yanzu an zo an yi mana kuma kun san mata in ka aka zo musu biki kika kawo turmi daya za ta ce duba ki ga nawa ne dubu uku ne eh to mu ma wani lokaci sai ta ce wani lokaci ta mabanta sai na dubu uku ta kai eh saboda haka mu ma za mu je mu biya Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana tawfiki Dr. Talle shi ne wanda ke tafsiri a masallacinmu na umina hawa'u kamar yadda muka yi ta bayani da zuwa wajen tafsirin mata na safe na ce lallai hakika ba karamin sa'a suka yi ba gurin an yi sa'a sosai da sosai kuma alhamdulillah wanda suke zuwa su gabatar da tafsiri ana sa'a muna samun bayan allah na gari wancan shekarar mun samu malam umar shehu zaria fajazahullahu khairan ya ba da gudunmuwa sosai da sosai uzurruka bana suka hana shi zuwa to kuma sai muka samu shehinmu gaba daya dokta masanin luga ne masanin hadisi ne masanin tafsiri ne sosai da sosai uwa uba duka ba wannan ba dukka ajiye maganan an san karatu an san kaza an san kaza dukka ajiye wannan sifan da ake neman ta shine kankan da kai tawazu da dabi'u da karantar da tarbiya wallahi ita ce babban abin da za a mora wallahi ita ce abinda muka rasa za ku ga galibin karatu muna mai da hankali kan abinda suka shafi makarimul akhlaq saboda muna da matsala da ita malam wanda ya zauna da shi zaman kadai kar ya karantar da kai zaman kadai wallahi ya ishe ka ka zama mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu feluwa ba sallallahu alaihi wa sallam dazu muke karanta hadisin hindu ibnu abi ibnu abi waye a wani babban sahabi wanda ya tara hassan da usaini ya ce suka ce gaya mana manzan Allah ya ce ni ku zan gaya muku waye manzan Allah ya ɗauko suka ce zaman manzan Allah ya gaya musu tafiyansa ya gaya musu majalisinsa ya gaya musu ya suka ce to sahabbansa ba wala da ya fara faɗan sahabbansa sai nake gaya wa mata nake cewa annabi shine successful leader saboda duk abin da aka faɗa na sannan sun ɗauka aka ce kan zauna gurinsa kai ka ce tsuntsu za a kama saboda shiru hindu ibn abi hala babban sahabi ne namiji ne karka jance hindu sahabbansa su ne kaza su ne bayan yara su kaza su ne bayan yara su kaza to wannan abin muke bukata duk lida da ya zama waɗanda suke karkashinsa 'yan hayaniya ne sai dai wani ya taba su su zage shi a yi ashar wannan ya samu feluwa duk malamin da ya zama da ɗaliban da suke karkashinsa marasa kunya ne ‘yancin mutunci ne a zagi wancan a taba wancan don malaminsu ‘yanta mutu ne wannan an samu matsala su su ne masu kwantar da hankali a mu ya ce ma in an zage shi ya yafi to mu kome za mu je mu yi wannan shi ne karantarwa to sarahatan ba ganin malam ba wallahi za a fa'idantu da tarbiyya a wannan makaranta institution din nan ta wata ɗaya da za a yi ummina hawa'u jazakumullahu khairan lalle za a samu fa'ida kuma ina fa'ina yin fatan alkhairi ga su waɗanda suke jagoranci a wajen bayan Allah ne waɗanda muna zata musu alkhairi sosai da sosai musamman shi ciyaman Alhaji Adamu Balayarma wanda da mun same shi a gurin akwai su Alhaji Rilwanu akwai mai anguwa nayi mamaki yadda ya zo nan babu rawani ga Malam Ahmad Khalifa ga babban sakatare can aliyu mustapha wanda ma'aikaci ne a fitar university kashare ga babban alaramma in ana tilawa in ana jan baki wani lokaci har bacci nake ina gengadi in ce a ci gaba mana ci gaba ashe ita aya ɗaya nake so na fassara he bar shekawa aya uku sai na ce alaramma ai ka wuce ce ai ka bani na wuce malam sadiq bala Allah ya kara maka daraja Allah ya maka albarka muna maka fatan alkhairi ga can alhaji hamza director naga wasu sun bubbuya ga malam suleiman in dai ba da sallah ne shi dai kan malam suleiman wani ya ce washi baya fashi ne in dai kamsu salawat din sannan ne malam Suleiman Allah ya saka maka da alkhairi malami ne a Doma bayan bayan director waye ne kam na gefen sannan ne Alhaji Ruwanu na gama da shi ai ai shi shi Alhaji Ruwanu jiya sai da na gaya masa nace Alhaji Ruwanu in ana neman kama Umar Dokaji in ana nema to aka hada kai da kai za a kama ni saboda duk wasu layuka da na sirri Alhaji Dubani ya sani ya taba wancan bai samin ba ya taba wancan bai samin ba ya taba wani layin da daga ni sai iyalai na sai wasu mutane ashe yana da wannan layin so muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ga na'am na'am wani Alhaji Bala ne a an yi haka kuma Allah ubangiji ya kara musu albarka ina yake ne ni ina Alhaji Bala ne kan ina Kabiru Fiyaro yawwa to dokta muna maraba da zuwanka wallahi duk kalmomin fatan alkhairi muna maka su wannan majalisi namu na abin nan masallacin al'afat suna maka fatan alkhairi ga kuma ciyaman na tafsiri barista muhammad tukur jingudo muka ce wannan masallacin mu duk abin da muka yi ba wanda isa ya daure mu yawwa muna da mai shari'a insha Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma ciyaman ina malam ahmad ne malam ahmad ainin zaka dawo ga ciyaman na masallaci kuma ainihin ya dace ka dawo bakin ka duka a gaggaisa da su yawwa fito da kujera ta nan gurin dokta za mu mika maka abin magana don mu samu su kalmomi masu albarka insha Allah tabaraka wa ta'ala ba za mu ba ma gushe ba a muna so a cika mana muna da sauran minti goma sha ɗaya eh kuma muna so ya fito a program ɗinmu wa'annan kalamai masu tsada muna so su fito insha Allah gobe karfe 11 zuwa 12 za a sa a gidan rediyo na gombe sannan sha biyu zuwa karfe ɗaya za a saka shi a sunna tv sannan da daddare na ga za su maimaita shi sunna tv kano sunna tv kano muna bukatan wa'annan bayanan mu same su insha Allah ta'ala malam ba za mu gushe ba wallahi muna maka fatan alkhairi nahsibuhu wallahu hasibu wala yuzakki ala allahi ahadan wallahi huwa rajul tayyib fajazahullahu khairan barakallahu fikum muna bibiyan duka tafsirai muna dan samu muna samu fa'idodi sanda muka samu lokaci Allah ya muku jagoranci barakallahu fikum alarma ko za ka dawo nan
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd babu shakka muna gode wa Allah ta'ala da ya nuna mana rana irin ta yau ya kuma ba mu damar halarta da ziyarar wannan wuri mai albarka wanda ina mamakin ina cikin garin gombe amma ikon allah wani abu bai taba kawo ni nan ba ko da na zo da farko na ce to ko dai gwamnati ke aikin wannan wuri aka ce mini a'a duka dai dan uwa da taimakon wasu shi kadai ke gudanar da wannan wuri babu shakka wannan wuri abin alfaharin kowa ne dukkan wani musulmi namiji da mace idan ya zo wannan wuri haka zai yi farin ciki ya ga yadda ake gudanar da ayyuka ake gudanar da karantarwa daban-daban a ɓangarori daban-daban sannan kuma ga masjidar jami'a masallacin juma'a irin wannan babu shakka ko da gwamnati ce sai haka ko da gwamnati ce sai haka saboda haka Allah ta'ala ya ƙara albarka mani Allah ta'ala ya ƙara albarka wannan alama ce babba da ke nuna cin nasarar rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahiyar da wannan tunda malam ya nemi in ce ko da kalma to sai in gina akan wannan cewar da yawan marubuta suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasarar da'awarsa da cin nasarar da'awarsa saboda wasu dalilai masu yawan gaske to wani marubuci sai ya ɗauki dalili wani guda ɗaya yana cewar sallallahu alaihi wasallam ya yi nasarar da'awar saboda yadda ya sanya mabiyansa kusan duka suka zamo ma'aikata dukkan sahabai kowa ma'aikaci ne kuma wala'alla wannan da yake maganar ma shi ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba ne amma ya fahimci cewar ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da'awarsa a rayuwarsa ita ce yanda ya mai da sahabai da mabiyansa kowa ya zama ma'aikaci to mu ta gefenmu musulmi sai mu ce fala ajaba idan wannan ba abin mamaki ba ne tunda tuni-tuni dama Allah ta'ala ya yi maganar wa kuli imanu fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu ku yi aiki haka Allah ta'ala ya ce ku zamo ma'aikata Allah yana nan yana sa ido ya ga irin aikin da za ku yi manzon Allah ma zai samu labarin irin aikin da kuke yi sannan kuma sauran mu'minai duka za mu gani ai kawai buƙatar ita ce kowa ya zama ma'aikaci alhamdulillahi ganin yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabai haka to in ka kalli sahabansa tabbas kowa ma'aikaci ne kowa akan ce idan ka kalli koli ta sama to babu kamar sayiduna abubakar ya fi kowa aiki to sai ya fi kowa kuma imani saboda aiki shi ke nuna imani shi sa ƙur'ani kullum ya ce illan ladina ko innan ladina amanu wa amilu salihat sai lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki ko kuma ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat kullum dai imani aiki imani aiki kamar in ka cire ɗaya babu ɗaya in ka cire ɗaya babu ɗaya to in ka kalli ta ƙasa kuma sukan ce imra'atun ta kumul masjid ita ce ƙasa-ƙasa amma ikon Allah dukkan sahabai kowa ma'aikaci ne saboda haka akwai buƙatar mu ma a nan a wannan lokacin kowane ɗaya daga cikinmu ya zama ma'aikaci yanzu ba maganar yawan karatu a yi ta karatu a yi ta karatu a a yi aiki abin takaici wani lokaci shine za a zo a yi karatun a yi karatun amma ka gaba aiki har ka so mu tunanin wai karatun nan da muke yi kuwa ana fahimta in ko ana fahimtar karatuttukan nan to don me ba a aikin don me ba a canza ba ya kamata duk abin da ka gane shi to abin da kawai ake sa ido a gani aiki a ga ka canza saboda haka akwai buƙatar mu duka yanzu mu ma mu kwaikwayi sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamo ma'aikata in ana maganar aiki ayyukan ibada da ayyukan alkhairi ayyukan ibada da ayyukan alkhairi haka sahabai suke kowa a cikin aiki yake mazansu da matansu ƙananansu da manyansu da haka Allah ta'ala ya sanya su suka zamo abinda suka zamo a yau muke maganarsu radiyallahu anhum ajma'in Uh, ina ba da shawara ko kuma ina yi wa kaina nasiha da sauran 'yan uwa ga baki ɗaya da suka halarci wannan wuri mu yi ƙoƙari mu zamo ma'aikata mu kwaikwayi sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, babu daɗi a ce mutum yana zuwa wurin ta'alim yana zuwa wurin tafsiri yana zuwa wurin ilimi amma kuma babu wani abu na canji game da shi babu wani abu na aiki game da shi to abinda ake bukata kawai duk abinda ka karanta duk abinda aka karanta maka matukar ka fahimce shi to abinda ke gabanka kawai aiki ayi aiki ana cewar a lokacin da Allah ta'ala ya yi maganar duk sahabai kowa ya zama ma'aikaci wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sai kowa ya soma aiki aka soma zama ma'aikata da Allah ya ji ya gamsu da yanayin yanzu kam su ma'aikata ne ai ma'aikata ina nufin ayyukan ibada da ayyukan alkhairi ayyukan ibada ayyukan alkhairi sai kuma yace sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna sari'u yanzu kam ku yi gaugawa yanzu a yi sauri-sauri gaugawa da tunda yanzu kowa ya zama ma'aikaci to yanzu kuma a yi gaugawa kada mutum ya zama kasala-kasala kada ya zama wani malalaci-malalaci wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi nan ma sahabai sai suka amsa suka zama haka ba lalaci babu kasala wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi to sai mataki na uku Allah ta'ala kuma sai ce musu wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum yanzu kam ku yi tserereniya ai tsere wallahi abin sha'awa in ka kalli rayuwar sahaban kalli yadda suke tserereniya tsakaninsu wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi na ga wani malami wani marubuci yana kokari ya fuffutar da sahabai da abokan takararsu har yakan ce kamar na ali abokiyar takararsa wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi matarsa ce ai an san matar shi wace ce matar shi fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce abokiyar takararsa wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi sannan wannan shahararre ne kowa ya sani abokin takarar sayyiduna abubakar wane ne umar radiyallahu anhuma wannan abu ne fitacce sannan takara da za ta baka sha'awa ita ce ta tsakanin ɗa da uba ɗa da uba uba da ɗa hai sama da sa'ad hai sama da sa'ad ikon Allah ɗa da uba su kuma abokan takara kuma a cikin gida ɗaya saboda haka ma lokacin da aka tafi za a tafi yakin badr da sallallahu alaihi wasallam aka yi shelar za a tafi sai shi uban ya tafi sashinsa ya shirya zai fita ɗan shi ma ya tafi ya shirya zai fita lokacin da za su fita sai suka yi kicibis a ƙofa saboda haka akwai buƙatar ɗaya tsaya a gida sai uban ya nemi ɗan ya bashi damar ƙarshe dai aka ce a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a uban a ɗan ya ce baban ya nemi ɗan ya ƙyale shi ya tafi har ɗan yake ce masa ya abata laukana ma turidu gairar janna la ajabtuk da wani abu kake bukata ba aljanna ba da na amsa maka ƙarshe dai uban dole ya haƙura ɗan sai ya tafi badr da ya tafi badr sai ya shahada a can kaga tsere tserereniya ta ƙare kenan kuma za ka yi zaton an gama ashe ba a gama ba uban kullum yana kwana da abin yana tashi da abin ɗan ya tsere mishi haka sai da shekara ta kewayo sai ga shelar za a tafi uhud za a je uhud ai uban ya ruga a guje ya tafi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah kaji kaji kaji abinda ke tsakanina da ɗana kuma tun da ya mutu tun da ya shahada ina yawan mafarki da shi nakan gan shi a aljanna har yana magana da ni yana cewa ya abata laƙadi wajattu ma wa'adani rabbi haƙa baba duk abinda Allah ke faɗi na aljanna ya tabbata maza maza ka yi ƙoƙari kai ma ka zo ka riske mu a aljanna sai yake ce ma manzon Allah ya rasulallah laqad asbahtu mishtaqan ila liqa'i rabbi wa murafaqati waladi fil janna fad'u Allah li liyarzuqani shahada ya rasulallah na wayi gari ina shauƙi ina son in mutu in haɗu da Allah ta'ala kuma in yi makwabtaka da ɗana a cikin gidan aljanna ka yi mini addu'a nema in yi shahada in mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a shi ma yayi shahada a Uhud don Allah ka ji to haka sahabbai suke aiki malam aiki kowa ma'aikaci ne to ni sai nake sha'awar da so shine samu mu wannan al'ummar na yanzu lokaci yayi da mu ma za mu zamo manya-manyan ma'aikata karatun ana ta yi malam sauraron karatun ana ta yi ana zuwa wuraren ilimi daban-daban daban yanzu abin da ya rage kawai aiki don Allah mu zamo ma'aikata ina nufin ma'aikata ayyukan ibada ayyukan alkhairi ayyukan ibada da ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya sanya albarka muna murna muna farin ciki da ganin wuri irin wannan da kuma yadda ake karantar da al'umma ake karantar da jama'a fahimta ta addini irin wannan mun san dakta da dadewa kuma alhamdulillahi malam bai da bukatar ko ina ka ambace shi an san irin usulubinsa wajen da'awarsa saboda haka Allah ta'ala ya kara masa lafiya ko da yake an ce in matasa ne irin ku haka ba a muku irin wannan addu'ar eh dattawa ne ake gaya musu irin wannan to Allah ya ƙara albarkar rayuwa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar jazakumullahu khairan an ji kalmomi masu tsada masu tsada wanda so ake bukata kamar da na faɗa ba karatu ba ba karatu ba ba karatu ba tarbiyyar karatu ne abinda aka ji taya ake aikata shi ku duba wannan abin nan mukarana tsakanin uba da ɗa wannan abin da ya kawo mana abin ya ban sha'awa sosai da sosai abin sha'awa ce shi ake so mu yi amma da bada abin da ake in kaga mutum ya tada hankalinsa sai na iso shi to nerori ne nerori ne wani ya ce ko layi ka wuce a temple in ka an ce miliyan biyu to ba na zikiri ba ne na kuɗi ne amma su haka suke su kana ji ana kawai maganan maganan zikiri da aljanna wala wannan wannan istafat na samu fa'ida mai yawa buga yadda uba da da a cikin gida da saboda haka sai a ci gaba da bugawa ya kake kallo na ne Abdullahi Umar Dokaji ne tunda ka fara magana uba da nan sai kallo na yake ba za ka yi so ne ba insha Allah yawa zai kai na ka nima in gidawa Allah ya tawfiki jazakumullahu khairan insha Allah tabaraka wa ta'ala idan ubangiji ya sa muna raye insha Allah Dr. Tallashi zai gabatar da sallan Idi a Juma'a Idin mu na Ummina Hawwa insha Allah malam daga yanzu request mu ya iso kai zaka gabatar mana da sallan Idi na garma sallah muna ta da Idin mu karfe 7 ne ko malam Ahmad to tun daga yanzu muna muna fada muna sanarwa akan a duniya insha Allah ta'ala Allah ya ƙara wa malam lafiya malam Allah ya masa taufiki Allah ya masa jagoranci sannan a madadin tawaga ɗin gaba ɗaya da suka zo zan kira mai anguwa gulazu ya zo ya sa kalma ta fatan alkhairi a madadin su gaba ɗaya da kuma madadin masallaci muna fatan ah ni zan tashi ah ni zan tashi tsayi tsayi khairan insha Allah jazakumullahu khairan masha Allah da wannan duk zamu sauko kenan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah a gurguje yau yana cikin ranakun farin cikin ma wannan wata alhamdulillah mun ziyarci babban malaminmu pioneer chief imam pioneer let me say engine box na ummina hawa masjid duk wani abun da za mu yi a wancan masallaci turban malam umar dokaji ne alhamdulillah kuma yanzu ma dai gashi nan automatically daga zuwan mu ya turo mara request na na wanda zai ja mana sallan idi muna kallon junanmu muna ce to ganin irin ayyukan malam din yanzu mun zo mun sake cin tuntube da wani alhamdulillah malam mun yi farin ciki matuƙa mun dai ziyarci wurin tafsiri ne amma na ziyara kamar alaƙa ana nan kullum don abinda aka ce addini shi ya haɗa ka da mutum babu alaƙar da ya kai Saka wannan so alhamdulillah Allah ya saka mu da ita ta haɗa mu da malam kuma a kanta muke kuma muna fatan Allah Ubangiji ya tabbatar da mu a kanta fa'idodi daban-daban waɗanda har yau ana kansu ba za su irgu ba fa'idodin da wannan masallaci ya kawo mana cikin wannan community ba za su irgu ba kuma muna kansu alhamdulillah duk em, kwanan nan ma- malam sadiq ya ya yi hafizai na goma sha eh ba na gari lokaci ummina hawa'u ita ta kawo mana malam sadiq ita ta yi mana sanadiyan zuwa al'itadan Allah akbar.
turban malam bukaji malam allah ya saka da alkhairi so wannan ziyara uh, chief of an asbak ne na alaƙan da yake tsakaninmu da malam ba zai yi bana malam yana tafsiri a nan a ce ba mu ziyarto shi ba shekaran da ya wuce ma mun zo mu Eh, sosai.
da malam marshe zaria so wannan alaƙa ce tabbatacciya insha allahu kuma muna fatan 'ya'ya da jikoki masu gaje ta Um, a madadin umina hawa masjid da kuma bagwaiya 11 bayan doma muna yi muku fatan alkhairi gaba daya muna kuma fatan allah ubangiji ya ba mu ikon ayyuka da abubuwan da muke ji a wannan wata allah ubangiji ya sanya mu cikin bayan shi da zai yanta wannan wata mai albarka wanda ramadan bai yi tasiri a kan shi shekaran can ba muna fata ya tasiri a kan shi bana duk abinda muka bari domin ramadan allah ya samu bar shi kenan abinda muka fara na ibada domin ramadan allah ya sa mu tabbata a kan shi mu ɗore a kan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu rahmatullah. To kaji mai anguwa kai ma za mu bude ma kujeran tafsiri. Kalamai bayanai masu kyau, bayanai masu kyau. Fajazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Kuma insha Allah malam za mu yi ta rike kafa. Wannan kujeran tafsirin malam ya hauta kenan. Yawwa, sai inda sai inda karfin mu ya kare. Insha Allah tabaraka wa ta'ala. Muna ganin duka alkhairai akai sannan kuma muna da bayin Allah na gari. ba zan manta da sheik muhammad uh, abubakar bin mustapha amini na bawan allah wanda ya ba da gudunmuwa sosai da sosai na gabe fi kwana hudu ko kwana biyar ba mun yi waya da masa fatan alkhairi gaskiya uh, suna cika cikin da suka ba mu gudunmuwa a wannan masallaci din to malam ya zo in allah ya yarda duk gulman da za mu yi ta duniya sai mun yi ta yadda za mu ga mun rike malam insha allah ta'ala da kuskus dinmu da abin nan dinmu mu ga kawai ana muna gama wannan tafsiri din da sati ɗaya sati biyu an gama sallah kwamiti ya zama na an fara shirye-shiryen tafsirin wata shekara wannan shine recommendation yawa don na san eh, mu abin nan eh, al'afat wallahi ana gama tafsiri ana gamawa da kwana uku za a fara mitin na tafsirin wata shekara haka muka yi wannan shekara ne shi sa Allah ya mana tofiki ba mu samu wasu abin nan ba don Allah ana gamawa a fara shirye-shiryen tafsiri duk abin da za a yi mai inganci na wannan shekara din a yi kokari wata shekara ya zama times 3 ko times 4 insha Allah ta'ala dan na ziyarci masallacin na ga masala na imbata kaga mukan mun wuce gurin mun mun wuce gurin ba mu san wani generator mu ma wasu sai da su muka yi wallahi wasu kawai mun ajiye su ne saboda wani abu ka iya tasowa muna da batura guda hudu muna da fanet guda takwas duk abin da muke so mun dora sannan ma muka sassauke su duka muka mai da su kan kan DC sai da kan imbatan bata da nauyi muna addu'a Allah ya ba mu kofa kuma a, a social media nan ma ina kira masallacin ummina hawwa'u yana bukatan inverter akwai inverter din ba matsala muke da shi ba baturan ne kadai wani ya bugi kirji in ba tsoro ba ya kawo mana batira guda hudu mu ma mu yi upgrading ɗinta kamar yadda aka yi upgrading na nan so cikin abubuwan da za mu yi shiri don Allah a ɗora wannan duka a ciki Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi dokta muna godiya muna godiya Allah ya kai ka gida lafiya wayannan gwalagwalan bayanai da aka yi dama na so a ce sun fito a abin nan kuma naga daidai da gurin da inda malam ya tsaya daidai a gurin da kaset ɗin ya ƙare kenan al'umma za ta fa'idantu da wayannan kalamai da aka yi Allah ubangiji ya saka da alkhairi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam Eh, chairman na tafsiri zaka faɗi kalma biyu na fatan alkhairi kai kuma a gare su a gurguje na'am Ah, dole ne
So, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, da farko muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan lokaci kuma ya azurta mu da waɗannan manya-manyan baki da suka zo daga masallacin umina hawa'u don eh, da safe mun kai musu ziyara mun halarci tafsiri na mata wanda malam mustapha yake yi Ah, alhamdulillah kuma mun gaskiya mun yi farin ciki da yadda muka ga mata suna halartar wannan masallaci kuma suna fahimta domin a gabanmu an musu jaraba kamar yadda malam yake gabatar da tafsir su tsarin su shine a- ana gama tafsir to akwai jarrabawa kuma da za a yi a tafsirin da aka yi na jiya duk wanda ya ci jarrabawan za a ba shi kyauta za a ba ta kyauta a gabanmu an yi mata guda biyar su amsa tambayoyi daidai yadda aka tafsirin da aka yi na jiya so gaskiya wannan ya kara burge mu sosai kuma alhamdulillah ah, muna shirin za mu kai ziyara na tafsirin da ake na maza ɗin wanda ake da daidai insha Allah wanda shi ma dokta yake gabatarwa to alhamdulillah mun zo mun saura- mun saurari jawabai da shi dokta ya yi alhamdulillah wallahi ah, bayanai masu fa'ida sosai masu fa'ida sosai wanda ko anan aka rufe tafsirin misali na bana ya kare daga nan muka tafi da wannan bayanin da aka yi wallahi alhamdulillah in muka je muka ci gaba da aiki da su to za mu ga fa'ida da yawa a rayuwarmu na duniya da gobe kiyama saboda kalamai ne masu tsada sosai kamar yadda shi malam yake faɗi to malam allah saka da alkhairi a tawagan da suka zo tare da shi allah saka muku da alkhairi allah biya ku da mafi alkhairin ayyukan da kuka yi allah sa mizani na kyawawan ayyuka kuma wannan dankon zumunci da ke tsakani allah tabbatar da shi duk wani sharri da fitina na shaidan allah kawar amin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gidansa lafiya ya kuma saka da alkhairi kuma alhamdulillah ah, jama'a dai an yi maraba kowa ya yi maraba kuma mun yi farin ciki da wannan ziyara Allah saka da alkhairi malam Allah saka da alkhairi na'am Ah, na'am account account na marayu jiya to abun sai a hankali kawai za ka yi Eh, to yanzu dai a takaice abinda muke da shi a yau ban san yau ko an nemi taimako ko ba nema ba amma da muna da naira dubu saba'in da bakwai da ɗari biyu da naira saba'in a nan ɓangaren maza kenan nan hada duka e shi ne gaba ɗaya a na da na mata dubu ɗari dai kenan e dubu ɗari da nawa da sittin da yauwa da na cika maka eh, cikin musa bayin ne a Yau.
dubu ɗari da sittin da hudu kenan yauwa e insha Allah da ɗari biyu da saba'in Allah ya saka da muna fata Allah saka da alkhairi Allah biya kowa da mafi alkhairin abin da ya bayar la jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na sai gobe in hizba su zaga yau kan za a tashi ai Na'am.
eh sai gobe insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu